بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم ونفع الله بكم yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da ya hada mu a wannan safiya ta Lahadi 4 ga watan Jumadal Akhirah hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1434 wanda yake daidai da 14 ga watan 4 a shekara ta 2013 a ci gaba da karatun mu na sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Maktum na Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi za mu tashi yau da ƙara nutsawa cikin matsalolin yakin uhud inda malamin ke cewa taktibul jaishil islami wa khurujuhu ila sahatil qital haka ne in an ce taktibi abinda ake nufi shine rarrabawa kakkasa da yin rindina-rindina domin asalin katatib dama abin da ake nufi da shi kenan a yi rinduna ta yaƙi don haka in an yi taktibi ma'ana a rarraba rinduna-rinduna na shi aljeshi wato rundunar yaƙi musulmi wa kurujuhu da fitar da ta yi ila sahatil qital zuwa fagen fama to shi ne malami ke cewa sun masallan nabiyu sallallahu alaihi wasallama bin nasi yawmal jumu'a sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah da mutane ranar juma'a فوعظهم يمس وأزي وأمرهم بالجد والاجتهاد يكما أمرشيسو دداجي وادا ينقلي سوسي أو جن ونن يجي دذا أبتاء وأخبر أن لهم النصر بما صبروه يكما باس لابارن سوى نصر تاسو شيء إنسن يحقلي ma'ana saboda haƙurinsu bi ɗin nan anan sababiya ce ma'ana bi sababi sabrihim ya kunu lahumun nasru saboda haƙurinsu za su samu nasara wa amarahum bitahayyu'i li aduwihim ya kuma umarce su cewa su kintsa ga abokin gabarsu fa farihan nasu bidhalik sai mutane suka yi murna da wannan abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi thumma salla bin nas al-asr sannan sai sallaci sallar la'asar har yanzu da mutane ma'ana da la'asar ta zo ya sallaci mutane ko yayin mutane sallar la'asar waƙad hashadu sun taru ku da yawa wa hadara ahlul awali mutanen awali sun zo can saman madina unguwar da ke nesa sun madakhala baitahu sannan sai suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidansa wa ma'ahu sahibahu suka shiga gidan tare da abokansa na gudun nan guda biyu wanda da'iman suna tare da shi abubakar wa umar radiyallahu anhuma fa'ammamahu su biyun da abubakar da umar suka yi wa manzan Allah salasalama rawani suka ɗaura masa rawaninsa wa albasahu suka ɗaura masa kayansa na silken yaƙi fatajajjaja bisilahihi sai cika dam da kayan da makamai an ce tajajjaja bisilahi ana nufin mutum ya haɗu da makami komai akwai shine tajajjaja a fatajajjaja bisilahi bisilahihi wa zahara baina dir'aini kuma ya sanya silke guda biyu shine ma'anan zahara zahara nan daga muzahara muzahara ai muawana wa musa'ada ma'ana ya taimaki silke ɗaya da ɗaya silken idan mutum ya sa silke guda biyu haka ake cewa a larabci ai zahara dir'an bi dir'in ma'anarsa shine ai labisa dir'an fauka dir'in mun fahimci abin yawwa ya sa wani silken akan wani silken mun san ai silke riga ta saki karfe yawwa za ku ganta ana sa ta daidai kirji don an kawo sara ba za ta wato ba za ta tsage ba za a iya wato kai zuwa ga jikin mutum ba wata kallar da saifa ya kuma rataye takobinsa a inda aka saba rataye takobi daga daidai gefen ina ana rataye abin madaurin daga wuya ya dawo gefen hagu ta yadda mutum in ba dame ne yanzu nan zai zaro shi daga gefen hagu shi ne ma'ana a bayan yayi wannan thumma kharaja ala nasi sai kuma ya fito wa mutane wa kana an-nasu yantaziruna khurujahu lokacin mutane suna jiran fitowarsa wa qad qala lahum sa'd ibn mu'adh wa usayd ibn hudayr da sa'ad ibn mu'az da usaid ibn hudayr dama sun ce wa mutane sun ce musu istakrahtum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace haba ku ko mutanen sun ce musu su waɗannan mutum biyu daga cikin shugabannin al'ansar ai kun san su mun saba jin sunan su yanzu ko sa'ad ibn mu'az da usaid ibn hudayr sai suka ce ku ko mutane sai ga yawa sauran sahabbai kun tilasta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alal khuruji akan fito wannan mun san da ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shine kar a fita ko mutane suka ce a a fita musamman waɗanda ba samu zuwa yakin badar ba suna so wannan damar ita ma a yi da su ko su yi shahada ko a samu ganima to shine waɗannan mutum biyu da sa'ad ibn mu'az da usaid ibn udair suke ce da su ku kuka matsawa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya fito a faruddul amra ilaihi don haka muna umarta ku muna ba ku shawarar cewa ku mayar masa lamarin ma'ana ku mai da al'amarin ya koma hannunsa ku ce ya rasulallahi wannan abu da muka yi ba mu ji daɗinsa ba ka duba ka ga abin da ka ga ya fi dacewa mun gane fanadimu jami'an sai suka yi nadama baki ɗayansu alama sana'u bisa abin da suka aikata ma'ana gaba ɗayansu suka yi nadama kar mu manta su ne suka gaya masa cewa ya kamata kar a zauna a madina a fita to wannan mutum biyu suke musu nasiha kuka kun ga yadda kuka matsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da niyyarsa ba a fita bane daga madina a tsaya a cikin gari in kafiran nan sun zo duk abin da za a yi a cikin madina ai sai kuka ce a'a ya kamata a fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi ra'ayinku dan Allah ku gaya masa cewa kun tuba kun mayar masa lamari in ya ga dama a fasa tun da dama ba ra'ayinsa bane a fita to shine sai suka yi nadama baki ɗaya akan abin da suka aikata falamma kharaja qalu lahu yayin da ya fito qalu lahu sai suka ce da shi ya rasulullah ma kana lana an nukhalifaka wallahi bai kamata a ce mun saba maka ba ku duba fa girmama irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokacin sun matsa masa ne ko ko ya nemi shawararsu yawwa shawara ya nema wanda wannan yana nuna mana dama ba wahayi aka yi masa akan fita za a yi ba sai ya nemi shawara mai kuke gani mu fita ko mu zauna suka ce su dai a ganin su a fita shi da yana ganin a zauna to yadda suke girmama sahabban wato sahabban manzon Allah sallallahu yadda suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abu ba na laifi ba ne sukan ce ya kamata da ba haka muka yi musu ba shi ne suka ji wannan a jikinsu cewa ya rasulallahi mun dawo maka da lamarin nan bai kamata a ce mun saba maka ba kaga ko da sabanin ne fa wannan ai nadama ce ko ba ka ba nadama kuma tuba ne yawwa suka ce fas na ma shi ita yanzu mun dawo maka da lamari ka aikata abin da ka gani in ka ce a koma gida a zauna mu shi kenan mun haƙura saboda ka san idan mutum ya nemi shawararka shi ga abin da yake so sai ka ba shi wata shawarar kuma ya yadda da shawarar taka la'alla bisa haka dai don a tafi tun da ka ce hakan la'alla can ƙasa ba hakan yake so ba to za ka ji kunya kai kuma sai ka hangi cewa kamar ka matsa masa ka takura masa mun fahimci abin to shine abin da suka yi sai suka ce ya rasulullah mun bar maka lamarin nan duk abin da kaga ya kamata ka yi akan wannan lamarin in ahbabta an tamkufa bil madinati faf'al in ka so ka zauna a madina to ka aikata haka din kai zaman ka to amma bari ku ji fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yadha'aha hatta yahkuma Allahu bainahu wa bain adu ma yanbaghi bai kamata ba linabiyin ga annabi idza labisa la'matahu in an yi sa kayan yakin sa in har yayi shirin yaki to bai kamata ba ga annabi yayi shirin yaki sannan kuma ya sauke kayan yakin nan ya koma gida ya zauna har sai Allah ya yi hukunci tsakaninsa da abokin gabansa sai fassara mana la'amatahu yace wahiyad dir'u ana nufin wato silke bai kamata annabi bayan ya sa kayan yakinsa silkensa sannan kuma ya cire ba sai dai a tafi duk abin da Allah ya hukunci kuma shi zai hukunci ma'ana yanzu ba zancen a komo baya annabi baya haka kun ga wannan shi ma wani darasin ne cewa ashe annabawa in suka sa jama'ar su a gaba cewa za a yi abu kaza aka ce yaƙi za a yi kuma suka sa kayan yaƙi to ba zancen fasawa to shine sai ke cewa yau har zuwa ƙarshen hadisin yace rawahu ahmad wa nasa'i wal hakim wa ibn ishaqa wa dhakarahu al bukhari fil i'tisam fi tarjamati bab 28 ga inda zaka sami wannan hadisin ahmad da nasa'i da al hakim a cikin al mustadrak da kuma ibn ishaq a cikin sira tun da ma asira muke sannan kuma bukhari ya ambace shi a cikin kitabul i'tisam bis sunnah bil kitabi was sunnah to muje sai yake cewa kuma وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى ثلاث كتائب sai annabi sallallahu sallama ya raba mayakansa zuwa runduna uku awwalan katibatul muhajirin runduna ta muhajiruna wa a'ta liwa'aha mus'ab ibn umair al-abdari ya miƙa tutarta ga mus'ab ibn umair a wata riwayan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu nan bai faɗa ba a thaniyan katiba ta biyu katibatul aus min al ansar su al ansar sai aka raba su biyu da al aus da khazraj katiban al aus wa atali wa aha usayd ibn hudayr aka bawa usayd ibn hudayr tutatta wa katibatul khazraj su kuma al khazraj wa a'ta liwa'aha al hubab ibn al munzir ya miƙa wa al hubab dan al munzir shine ya rike tutar wannan tawaga wa kana al jayshu muta'allifan ko muta'allafan min alf muqatil wannan lindina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai mutum dubu a lokacin dubu daya in ga lokacin yakin badar 300 ko da ɗan kai kaɗan yanzu abu ya karu adadi ya karu an samu mutum dubu daya fihim mi'atu dari'in a cikin mutum dubu dayan nan akwai mutum dari suna da silke walam yakun fihim min alfusani ahadun amma babu mahaya doki a cikin wannan tafiyar nan a ƙasa yake cewa ibnul qayyim a cikin alhadi yana nufin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad akan iktisarin sunansa a ce alhadi ko a ce alhadiyun nabawi yana cikin sunayensa to a cikin wannan littafi nasa juz'i na biyu shafi 92 ibn al-qayyim ya ce wa 50 farisan akwai mahaya doki mutum 50 qala ibn hajar amma ibn hajar wannan ina karanta ƙasa ne kowa yana da shi a nan gudu yace qala ibn hajar amma ibn hajar yace huwa ghalatun bayyinun wannan kuskure ne bayyananne ibn al-qayyim yayi ya ce wa ƙajja zama musa bin uqba musa bin uqba wanda shi ne masdari a cikin harkar sira ta manzan Allah salama musa bin uqba yana cikin tabi'ai ko bayan tabi'ai kaɗan yana cikin farkon mutanen da suka rubuta littafin siran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan mai almagazi sunan littafinsa magazi musa bin uqba littafan sira gaba ɗaya akan wannan littafin aka gina su har su muhammad bin ishaq daga baya suka zo haka su ake fara kallo in ana neman sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru mun gani in aka saba a wani wuri to akan koma a gunsu a tabbatar da me hakikanin abin da ya auku a fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yaki to yace Musa bin Uqba yayi jazmi ya yanke ba tare da kokonto ba cewa bi annahu lam yakun ma'ahum fi ahadin shay'in min al-khayl babu wani daga cikin su wanda yake akwai yake da wato doki wa waqa inda al-waqi inda al-waqidi a wurin waqidi kuma shi ma na da littafin sa magazi al-waqidi to sai dai kuma magazi waqidi Muhammad ibn Umar al-waqidi maturuki ne hadisin sa da'ifi ne jiddan a gun malaman hadisi amma wajen abin da ya shafi magazi ana isti'nasi da shi fiye da amma a wajen riwaya maturuki ne shi inda zai zo a cikin isnadi ba a karba amma wajen magazi malamai suna karbar magana sa kasancewar mutakhassis ne a wannan harkar ta sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ambatan yakin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in ji waƙidi yana cewa kana ma'ahum farasun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa farasun li abi burda akwai dawaki guda biyu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma na abu burda wannan in ji waƙidi shi kuwa musa ibn uqba cewa yayi babu ko daya ko yawwa ibn al-qayyim ne yace akwai guda 50 ibn hajar yace a ba haka bane sai kafa hujja da waɗannan wanda su ne asali a babin wannan mas'ala din mun fahimci abin insha Allah to mu koma wannan duk a fatihul bari juz'i na bakwai shafi na 350 zaka samu wannan mas'alar can sama kuma sai ke cewa wakanan yawa sai ce wasta'mala ala al-madinati ibn ummi maktum annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yakin fitar uhudu ya dora abdullahi ibn ummi maktum wanda yake makaho ne ya dora shi a garin as-sala wato a garin madina dan ya rika sallah ga mutane shine ala salati biman baqiya fil madinati yace ya rika wa mutane sallah aga ashe makaho yana limanci ko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ba a ce dan mutun ya makance shikenan ba zai zama liman ba ba wanda ya hana wannan in dai ya iya karatu ya fi kowa kuma karatu shi ya fi dacewa to a sa shekar a ce a ai makaho ne yawwa ba daidai ba ne sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta tabbatar da hatta makaho zai limanci gashi sai ce wa azana bin rahili sannan sai sanarwa ce wato a fita shi ne azana ya ba da sanarwa bin rahili duk runduna ta fita fata harrakar jaishu nahwa shamali sai rundunar yaƙi ta manza Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ta motsa ta kaɗa ta yi wajen arewa mun fahimta dama daidai ina uhudu take daga madina arewa ko ma'aukan da ya gabata ma mun yi wannan misalin sai suka fita suka yi wajen arewa nan ne arewa ko yawwa ma'ana ga inda madina take sai suka yi arewa daidai inda dutsen uhudu yake kudu kuma nan ne inda makka take to a wani lokaci sai suka fita suka yi arewa wa kharaja sa'adani sa'ad guda biyu shine as-sa'adani da sa'ad ibn mu'az da kuma sa'ad ibn ubada su ake nufi kamar da yazo a wasu riwayan nan bai faɗi sunayen su bane a riwayoyin littafai na sira sun ambaci sunan su sa'ad ibn ubada da kuma sa'ad ibn mu'az sune as-sa'adani anan wanda ba da shi rubuta suka fita amaman nabi sallallahu alaihi wasallam suka wuce gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aduwani suna dan gudu gudu dan motsa jiki shine ya aduwani ya adu bi ma'ana yuharwilu ma fawqar harwala abin da ke sama da harwala harwala shine sassarfa kana gudu gudu sauri sauri jogging da ake cewa ko yau wato abin da ya wuce haka kuma gudu sosai shine adu al'adu ba adu ba al'adu dalun din da sukuni adu ya'duwani ma'ana suna gudu dari'aini suna sanye da silkensu walamma jawaza thaniyatal wada yayin da ya wuce thaniyatal wada to kun ga wannan ya kawo mana wata magana nan yayin da ya wuce wani wuri ana ce masa thaniyatul wada a ina kuka taba jin wannan kalma ta thaniyatul wada'i yawwa ana ta faɗar a waƙoƙin da ake yi tala albadru alaina min saniyyatil wada'i ko yawwa daga cikin dalilan da malamai ina ji mun yi wannan a baya ko lokacin hijira ko zai da manta mun yi a baya eh mun yi magana lokacin hijira cewa wannan waƙa da aka ce an yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bata inganta da hanya ingantacciya cewa an tare shi da wannan waƙar ba daga cikin dalilan ma da malamai suka amfani da shi na rashin ingancin wannan wakar shine saniyatul wada'i a arewacin madina take ba a kudu ba wanda ya zo madina daga maka ko ta ina zai zo ta kudu zai zo mun fahimci wannan yawwa saniyatul wada'i kun ga daga arewa take shi yasa kun ga an ce da ya fita daga madina yayi arewa ya tinkari dutsen uhud to anan ya hadu da saniyatul wada'i bayan an wuce saniyatul wada'i shine ya ci gaba da ga mana sai ce ra'a katibatan hasanata taslihi muna ji yawwa wato da suka wuce saniyatul wada sai ya ga wata rindina kuma hasanata taslihi sun kintsa sosai da makami kintsi kyakkyawan kintsi da makamansu munfaridatan an sawadil jaishi sun ware daban daga rundunar wato daga dandazo shine sawad daga dandazon sauran rundunar jama'a shi ana cewa taron jama'a ana ce masa sawad shi sa al'umma wadda suke kan gaskiya mun san hadithin iftiradul umma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sataftari wa sataftariqu hadhihi al umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida mun san wannan hadithin ko da aka tambaye shi su waye a wata riwaya yace al jama'a a wata riwaya yace ma ana alaihi al yawma ashabi a wata riwaya as-sawadul a'zam as-sawadul a'zam ana nufin mafi yawan jama'a mafi yawan jama'a don haka sawad nan ana nufin taron jama'a yauwa sai ya hango wata rundina ta yi kintsi sosai da kayan yaƙi amma kuma ga ta can ta ware daban daga sauran taron jama'a na rundunar da ake tafiya da ita mun fahimci wannan fasa'ala anha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗancan kuma su waye fa ukhbira sai aka bashi labari annahumul yahud ay yahudawa ne min hulafa'il khazraj daga daga abokan yarjejeniyar zaman lafiya na alkhazraj ai mun san wannan abun ko a baya ƙabilan aus da ƙabilan alkhazraj suna da abokan shiri na zaman lafiya tsakaninsu a cikin yahudawa kuma suka yi shiri da su duk lokacin da yaƙi ya taso za su zo su taimaka musu kamar yadda su ma in nasu ya taso za su taimaka musu to shine a nan yahudawa ne suka taso da kayan yaƙinsu za su taimaka wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama a yaƙi kafirai a yaƙi waɗancan mushirikan makka kun fahimci zancen yawwa to amma bari mu ji min hulafa al-khazraj ko yarghabuna al-musahamata fil qitali dhidda al-mushriki suna kwadayin suna fatan suna san su ma su sa hannunsu shine musahama yawwa su ba da gudunmawarsu fil qitali wajen yaƙi dhidda al-mushrikina wato a yaƙi mushrikai na makka fasa'ala sai ya tambaya shi manzo sallallahu alaihi wasallama yace hal aslamu shin sun musulunta faqalu sai suka ce la ai basu musulunta ba fa aba an yasta'ina bi ahli al-kufri ala ahli shirki sai shi a shi ba zai ba zai nemi taimakon kafirai a yaƙi kafirai ba mushrikai yace su zaman su ba a buƙatar taimakon su sallallahu alaihi wasallam to sannan aka ci gaba sai ce isti'radul jaysh sai kuma aka samu aka tsaya aka rika bijirowa da wannan rundunar kowa a kalle shi wanda ya dace a bar shi wanda bai dace ba a cire shi shine ma'anar isti'rad bijiro da wato su rundunar baki ɗaya ɗaya da ɗaya mayakan duk samarin da suka fito za a je yaƙi da su sai a duba a ga wanda ya kai shekaru da ya cancanci ya iya yaƙi sai a ce to wuce mu je wanda kuma ba zai iya ba an ga karami ne sai a ce kai koma gida shine ma'anar isti'radin da aka yi to shine sai ke cewa wa inda ma wasala ila maqamin yuqalu lahu shaykhan yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wani wuri ana ce masa ash-shaykhani tuddai ne guda biyu wasu suna cewa da wasu tsofi ne guda biyu suke zaune akan tudun guda biyu shine ake ce musu ash-shaykhani tudun tsofi guda biyu yau sai sunan aka ɗauko shi daga wannan to lokacin da suka zo wannan wuri ista'arada jayshahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya binciki a halin rindinarsa faradda man istasgharahu sai me da waɗanda yake ganin sun yi kankanta in an ce istasgharahu ya ɗauke shi ƙarami ma'ana ya ga kankantarsa sai ce kai koma kai ƙarami ne walam yarahu mutiqan lil qital kuma yana ganin bai dace ba shi da ƙarfin da zai iya yaƙi shine mutiqan ai mustati'an lil qital bai ga cewa zai iya yakin ba sai ce kai koma gida wa kana minhum abdullahi ibn umar to ku duba ku ji daga cikin waɗanda aka mayar a ranar nan ba za su iya yaki ba saboda ƙanana ne ba su balaga ba akwai abdullahi dan umar dan khattab lokacin yakin uhud suna ƙanana wa usama ibn zaid da usama dan zaid ibn haritha da usaid ibn zuhair wa zaid ibn thabit hadda zaid ibn thabit mahaddaci wa zaid ibn arqam da zaid dan arqam ibn abil arqam mun san akwai al arqam ibn abil arqam wanda ake zama a gidansa ana sallah a maka ko to ɗansa ne wannan zaidu karami wa arabat ibn aus wa amr ibn hazm wa abu sa'id al khudri hadda abu sa'id al khudri lokacin shi ma karami ne ya sunansa sa'ad ibn malik ibn sinan yawwa sunansu ɗaya da sa'ad ibn abi waqqas shi ma sunansa sa'ad ibn malik amma ba ibn ibn sinan ba shi wa zaid ibn harithah al-ansari da zaid dan haritha al-ansari wannan ba zaid ibn haritha baban usama ba yawwa shi wannan zaid ibn harithah al-ansari wa sa'd ibn habba da sa'd dan habba yace wa yuzkaru fi haula'i ana ambaton ma'ana wasu sun ambaci hadda al-bara ibn azib daga cikin waɗannan lakin hadithuhu fil bukhari yadullu ala shuhudihi al-qital dhalika al-yawm sai dai akwai hadisi a bukhari da ya zo da yake ba da labarin abin da ya faru a yakin uhudu kuma ya yi wani hannu a ciki wannan ya nuna cewa ya yi yakin an yi da shi ma'ana wannan riwayar ta bukhari ta mai da wancan zancen cewa ba daidai ba ne yana cikin waɗanda aka dawo da su saboda ƙanƙanta muna fahimta insha Allah wa ajaza rafi abna khadij rafi abna khadij shi ma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa ko akwai riwayoyinsa mun karanta a bulugul marami littafin hadith al-ahkam wa samurat ibn jundub da samurat ibn jundub su ma ya kyale su sun tafi amma sai da aka yi wani abu bari kuji ala sigar sinnihi ma duk da cewa su kanana ne ba su kai shekarun ba shekara sha biyar ake nema duk wanda bai kai sha biyar ba zai koma gida domin wannan yana cikin dalilan da malamin mazhabar hambaliya suka kafa hujja da shi akan cewa balaga haddin balaga shine shekara goma sha biyar saboda wannan hadisan domin duk wanda bai kai sha biyar ba sai a ce koma gida domin aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kafa hujja da shi anan wasu malaman ku suna cewa ana duba balaga ne idan gashin gaba ya fito wa mutum yawa wasu kuma su ce in yayi mafarki to shi kuma waɗannan abubuwa sun fi zama sirri da ba wanda zai iya sani sai shi ko shi yin mafarki da kuma maganar gashin gaba amma maganar ya kai shekara goma sha biyar iyayensa za su iya sani yawwa to shine ga wannan abin da ya faru duk da cewa da wannan mutum guda biyu da rafi ibn khadij da kuma samar ibn jundub kanana ne ba su kai shekarun da shekarun sha biyar ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su sun tafi a cikin rundunan nan an yaƙi da su meye dalili wa zalika yace wannan dalilin kuwa anna rafi ibn khadij cewa rafi ibn khadij kana mahiran fi rimayatin nabli ƙwararre ne shi wajen harbin kibiya ya iya harba kibiya in dai a harbi kibiya ne to rafi ibn khadijin ƙwararre ne yau kaga kuwa ashe yana da jarin da za a tafi da shi yau fa ajazahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai wuce fa qala samura to lokacin samura sai ya ce ya rasulullahi ana aqwa min rafi'in wallahi na fi shi karfi yace ana aqwa min rafi'in ana asra'uhu wallahi zan kada shi ayi kokowa a gani zan kada shi falamma akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidalika yayin da ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labari amarahuma an yatasara'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku fito ku yi kokowa mu gani sallallahu alaihi wasallam kai wato babu dan adam mai dadin zama da hali mai kyau irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kofan da za ta ba shi ya adalci to ita zai bi wannan ya an ce je ka saboda mai an ga ƙwarewarsa wajen iya harbi ko yawwa shi kuma wannan shi ma sai da awar cewa ya fi shi ƙarfi nan shi da awarsa ta ƙarfi ba maganar iya harbi ba tunda ya ga bai iya harbi ba sai ce amma ya fi wannan ƙarfi tunda an ƙyale shi shi ma a ƙyale shi to kar ya ga an gwale shi an ce a'a koma ba haka muke nufi ba ya ce shi kenan gwada ɗin haka ke da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a gwada karfi ai kokowa a gani yawa ashe in wani irin wani abu ya faru wani ya ce wani ya fi karfi zai yanzu za a iya gwada kokowa kenan tsayi sai sai amara huma an yi tasara'a sai umarce su cewa su yi kokawa a tsakaninsu amma mahu a gabansa ya gani fatasara'a sai ku suka yi kokawa fasara a samuratu rafi'an samuratu bin jindin ku sai ka da rafi ibn khadijin fa'ajazahu ma fa'ajazahu aidan sai ce to kai ma muje shikenan ma'ana saboda ya tabbata ya fi wannan karfi to shi a tafi da shi wancan kuma saboda me saboda iya harbin sa sallallahu alaihi wa sallam sai ce almabitu baina uhudin wal madinata wal madinati kai a kwanan da suke tsakanin uhud da madina yace wa fi hadha al makani adrakahum al masa'u suna kan hanyar nan a nan wurin sai yamma ta yi musu ba su karasa uhud ba wurin ba nisa ne da shi sosai ba amma tun da rindina ce ta yaƙi kuma tafiya ake a hankali kuma dama kun ga ai yaushe aka fito yawwa ran juma'a ne sai da aka yi sallar la'asar to tsakanin la'asar da magariba tawaga mai yawa ko tana tafiya har aka tsaya aka yi isti'rabi cikin mutum dubu kowa ya zo a bincike shi a ga waye ya kai sha biyar ya wuce waye bai kai ba ya tsaya kowannan zai iya kaiwa a kai magariba a nan wurin mun fahimci abin aka yi kokuwa aka yi waye duk aka gane wannan sai kuma sai magariba ta yi kaga da magariba ta yi to shine sai aka kwana a wannan wurin ba a karasa uhud ba duka bai kai ko bai wuce kilomita uku ba ko hudu tsakanin wurin a tsakanin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da inda dukin Uhud yake nisan dai ba mai yawa bane to um, ina ne yawa adrakahumul masa'u sai yammaci ya same su a wurin fa sallal maghriba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar maghriba thumma sallal isha'a sannan ya sallaci isha'i ma'ana suka jira aka isha'i wa bata hunalika aka ma kwana a wannan wurin kaga ba amma sai a koma a kwana a gida ba tunda shiri fa an fito yaƙi to ba zancen komawa sai aka kwana gashi gurin ba nisa a waktara 50 rajulan li hirasati muaskar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi mutum 50 ya dora musu su ne masu gadin wannan rundunar yaƙi yace ba bacci ku ta zagayawa ku duba ku ga cewa kar a kawo mana hari na bazata yatajawwaluna haulahu suna wato zagayawa su kai su kawo a kewayen haulahu shi ita runduna da yake nufi yawwa ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa kana qa'idahum shugaban su a lokacin shine Muhammad ibn Maslama al-Ansari shine Muhammad ibn Maslama batal batal sariyati Ka'b ibn al-Ashraf ai kun san shi ba kuma ba mu dade da karanta magana akan sa ba ko wajen kashe Ka'b ibn al-Ashraf shine shugaban wannan rinduna ta ko tawaga da aka je aka kashe a wancan shugaban yahudawa ka'ab dan al-ashraf wata walla zakwan ibn abd qais hirasatan nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan wanda ya dauki nauyin gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yace ba wanda zai zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine bodyguard dinsa personal a ranan nan shine zakwan ibn abd qais mun rike sunan zakwan da zalun ba zayun ba zakawan yawa zakawan ibn abdul qaisin shine ya yi gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan sai tamarrudu abdullah ibn ubay ibn salul kenan wa ashabihi munafinci zai fito abdullah ibn ubay ibn salul ya yi tawaye ya janye jiki da shi da rundunarsa ko da shi da mutanensa malami yake cewa wa qabla tulu'il fajr kafin alfijir ya fito bi qalilin da kadan ma'ana dab da alfijir zai fito a dalaja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya tafiya cikin dare ita ake cewa adlaja ad-dulja wa shay'in min ad-duljati ko da wani abu na tafiya cikin dare to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kama hanya a fita hatta idza kana bi shawti har sai da ya je wani wuri ana ce masa shawti sallal fajira a nan ya sallaci alfijir ɗin ma'ana dai saboda a motsa dai daga inda ake ba lalle a yi sallah a gumba sai da aka motsa aka tafi kaɗan sannan aka tsaya aka yi sallar a asubahi wa kana bi maqrabatin jiddan min al aduwi a lokacin nan yana dab da su abokan gaba shine maqrabatin yana kusa da su abokan gaba faqad kana yarahum wa yarawnahu domin ko yana ganin su ma suna ganin sa annabi sallallahu da rindinarsa suna ganin rindinar mushrikan maka a lokacin wa hunaka tamarrada abdullahi ibn ubay almunafiq to a lokacin ne abdullahi ibn ubay ibn salul munafiqin nan a lokacin ne ya yi tawaye fansahaba sai ya janye jiki shine fansahaba ana cikin yaki ka janye ka koma baya shine insihabi yawa fansahaba sai ya janye bi nahwi thuluthil askari da kwatankwacin kashi ɗaya bisa uku na rindinar gaba ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi ku duba tsabar makirci yana da mutanensa da dama suke so su sa shi sarauta ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya zo Madina sai sarautarsa ta kubce sai ya samu munafinci a zuciyarsa sai ya zama suna nan ne suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da suna so ba adadinsu kuma ya kai wajen 300 da wani abu a wannan lokaci to a lokacin shikenan domin da ba a san haka suke ba kowa yana tsammanin suna cikin mutane muminai to sai ranar suka bayyana ya ja jama'arsa suka koma gefe wannan ya nuna maka kenan ashe waɗanda suka rage daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ake ce masahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka yi yakin Uhud da su waɗannan ku da suka janye to dama can sun janye ba sa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai sunan su ba muminai ba mun fahimci abin ko yau da haka ba a hada a cewa daga cikin sahabban annabi akwai munafikai a babu waɗannan munafikan ga su an san su annabi sallallahu alaihi wasallam ya san su kuma sun ware haka in aka yi kalmar sahabi aka ce sahabbai to ba su ake nufi ba a shi yasa waɗanda suke so su soki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa karɓar fassarar me ake nufi da sahabi istilahan sallallahu alaihi yawa imani yawa sahabi kun ji sahabi shine duk mutumin da amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam ko laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalika kamar da ibnu hajar ya kawo ta'rifin to ba sa daukar wannan ta'rifin su suna sha'awar a ce kalmar sahabi a fassara ta bi ma'anaha al-lugawi da ma'anarta ta luga in an ce sahabi shine duk wanda yake tare da manzon wato tare da mutum duk abokinka duk wanda yake tare da kai da jiki gashi ana ganin sa saboda me dan sa samu damar shigar da munafikai su ce a cikin sahabbai akwai munafikai kun fahimci abin da ku kullun ku rika fahimtar waɗannan abubuwa yawwa zaka a istilahi abinda ake nufi da sahabi duk wanda ba mumini ba karka sa shi a ciki yawwa to mu je sai ke cewa ina ne fansahaba bi nahwi thuluthi al-askar shine 300 muqatil mutum 300 ya janye qailan yana cewa ma nadri mu ba mu sani ba alama naqtulu anfusana akan me zamu je mu kashe kanmu wa mutazahiran yana nuna yana bayyanawa shine mutazahiran anan yana nuna wa mutane bilihtijaji yana kafa hujja bi annar rasula ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taraka ra'ayahu ya bar ra'ayinsa wa ata'a ghayrahu ya ji ya da'a ga wani wai hujjarsa kenan haka kawai mutum baya son ya fito sai da kuka matsa masa ya fito to mu akan me zamu je mu kashe kanmu sai ya koma gefe dama duk mai munafinci sai ya samu dan wani abu da zai makale masa ko yawwa kamar yadda mutumin da yake so ya zagi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce dama ai daga ya samu dan wani abu sun yi ko na kuskure sai dama ai ba masoyansa bane gashi sun yi kaza gashi sun yi kaza kun ce ana zagin sahabbai su ma ai sun zagi kansu gashi nan wani ya ce ma wani la'ananne to kuma ba zagi bane saboda dama su abin da suke sha'awa su samu kofar da su ma za su zage su duk munafiki wanda baya son addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin sa kenan sai ya samu kofar da zai kafa hujja da wani abu Allah madauki ya sauke to shine sai yake cewa wala shakka anna sababa hadha lin'izal babu kokonto cewa sababin wannan janyewar jan jikin nan da wannan munafikai suka yi sababinsa lam yakun huwa ma abdahu wallahi ba dan abin da ya bayyana din bane abin da ya bayyana din nan ba shine dalilin ba mun gane yawa lam yakun huwa ma abdahu hadha almunafiqu wannan munafikin ba dan abin da ya bayyana bane suka janye jiki min rafdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ra'ayahu wai na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da ra'ayinsa yayi watsi da shi ya bi ra'ayin wasu wa illa in ba haka ba kuwa lam yakul li sayrihi ma al jaysh nabawi ila hadha al makani ma'anan kuma jonan idan da da gaske ne ya janye jiki ne da shi da mutanansa saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ra'ayin wasu ai da tun wannan biyowa rindinar har zuwa wannan gurin ba shi da wata ma'ana da tun a madina sai ce mu ba za mu fita ba tun da dai kun matsa wa annabi ba ya san fitan nan haka kawai kuka matsa masa ya fita mu da'a za mu ga ra'ayin annabi za mu zauna a cikin gari amma sai da suka yaudari mutane suka shigo cikin su kamar a ɗauka eh za su taimaka har abokansu yahudawa su ma suka fito kuga hikimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na raddin waɗancan domin dama halifofin waɗannan ne mun fahimci wannan yawwa har waɗancan su ma sun fito gashi za su taimaka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba ya mai da su sai gashi ashe waɗannan din su ma lamarin su ya bayyana ina fata muna ganewa inda da gaske ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ra'ayinsa ya bi ra'ayin mutane ne ai da tun a madina sai su ki fitowa shine abin da mai littafi ke kun fahimci hujjarsa ko yawwa sai ce walau kana hadha huwa sababa inda wannan ne sababin lan azala anil jaishi da ya bantare ya ware ya janye jiki daga wannan runduna munzu bidayati sairihi tun farkon tafiyar da aka fito da tun farko sai ya ce a shi ba zai fito ba bal kana hadafuhu ar-ra'is babban sababin hadafinsa aim dinsa babban abin da yake so ya cimma na asali dama min hadha tamarrud na wannan wato tawaye da yi fi dhalika adh-dharf ad-daqiq a wannan lokaci shine zarafi a wannan zarafi da ake ciki wato mai abin nan ba siriri zaka fassara shi ba nan wato mai hatsari a wannan lokaci da aka fi bukatar dan adam ya zauna ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an yahdusa an yuhditha albalbalata sababin sa ko hadafin sa na asali abin da yake so ya haifar shine ya haifar da balbala balbala ma'ana fitina ya haifar da fitina walittirab da kuma firgici da rashin nutsuwa fi jaishil muslimin a rindinar musulmi alamar an wa mas'an wa masma'in min aduwihim bisa ido da kuma ji na abokan gaba kaga bai fita ya janye jikin ba sai lokacin da aka zo ga abokan gaba can ana kallon su ga musulmi suna kallon abokan gaba sai aka gano shi sun janye kaga waɗancan ai za samu ƙarin ƙarfin zuciya wannan kuma musulmi za samu mai raunin zuciya wato munafinci ba ƙaramin sharri bane wallahi munafinci sharri ne me ma'ana munafinci ka zo kana nuna kana tare da mutum alhali a zuciyarka baka tare da shi wallahi ba karamin mummunan hali bane dan adam ba abin da zai maka ka bayyana masa man kai baka tare da shi ko ma ka tafi harkarka ko ba haka bane amma mutum ka zo kana nuna masa ayyayin mu kai namu ne kaza da kaza da kaza kuma a bayan idansa a zage shi a ji da shi a cuce shi wannan alama ce ta mutumin da ba namiji ba akwai alamar rashin wato mazakuta yawa Allah dai madauki sauki shi yasa Allah madauki yace innal munafiqina fi me fi darkil asfali minan nar wallahi mutum ya koyi halin saraha me ma'anan saraha ka ga mutum abin da ke ranka ka koyi wannan halin zaka ji dadin rayuwa duk damuwar da take damun ka a zuciya in kana kuntata wa zuciyarka kana barinta to zaka samu cututtuka ko iri iri ba ka samu zaman lafiya ba amma duk wanda ya dame ka je ka same shi abu kaza ne yasa abu kaza abu kaza shikenan kowa ya warware sai ka ji daɗi shi ya ji daɗi kuma duk lokacin da aka ce wani abu dama ya dan gitta zaka fahimci cewa ba wata manufa yake so ba dama dan bacin ran da ya bayyana a zu a bayyanan nan iyakar ta kenan Allah ya raba mu da munafinci um, sai yake cewa wala ina ne أن يحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين على مرأى ومسعى أو مسمع من أدوهم حتى ينهاز عامة الجيش عن النبي har sai ya zama cewa mafi yawan rindinar yakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su rabu da shi shine yanhaz su koma gefe an ce inhaza mutum ya karkata ya koma bangaren wani yawwa anin nabi su koma daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa tanharu ma'anawiyatu man yabqa ma'ahu kuma sannan ƙarfin zuciya shine ma'anawiyya ƙarfin zuciyar waɗanda suke suka wanzu suka tsaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma tanharu ya ruguje ƙarfin zuciyarsu ya ruguje shine tanharu abu ya ruguzo ƙasa kamar gini fanhara bihi fi nar jahannam ko sai ba ana cewa hafa ba gefen abu in ya bangaro misali kai rami amma ba ana tona kabari ba kana tona kabari wani gefen sa sai ya fado cikin rami shine ake nufi da inhara to in kuma abu ne na ma'anawiyya karfin zuciyar mutum shi ma ya ruguje ya faɗi ya zama cewa ba shi da karfin da zai zaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai bainama ya tashajja'ul adu alhali kuwa shi abokin gaba yana samun nasa karfin zuciyar yana jin shaja'a wa ta'alu himmatuhu kuma himmarsa tana ƙara ɗaukaka shi abokin gaba kenan li ru'yati hadha manzar saboda ya ga wannan abun na janyewar munafikai ai kun san tasirin da wannan zai a zuciyar abokan gaba sai ce fa yakunu zalika asra'a ila alqada'i ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama wannan yafi gaggawa wajen gamawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin dama munafikai abinda suke so shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu saboda me mulkin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ga mutanen Madina ya dawo Allah raba mu da san mulki duk dan adam inda yake wallahi yana son shugabanci a duniya to ya gamu da bala'i yana cikin abin da zai wato sabubba ne manya-manya da za su jawo masa damuwa iri-iri da kuma yawan sabawa da jama'arsa inda har mutum yana son shugabanci ba yadda za a yi zauna lafiya da mutane kuma da wahala ya samu insafi ya samu adalci duk abin da aka yi ba a yi masa daidai ba to shikenan abu ya ɓaci Allah sauƙi to shine sai yake cewa hatta yanhaza mun gama wannan ko yace fa yakunu zalika asra ila alqada'i ala annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi almukhlisin da kuma sahabbansa masu ikhlasi wa yashu ba'da zalika aljaw sai zama yanayi yashu ya wanye ya kwaranye garai li'audatin ri'asa na komawar shugabanci ila hadal munafiki wa ashabihi zuwa ga wannan munafiki da sahabbansa nan ce safalahul jawu wato yanayin yayi masa garai yas'ulahul jawu duk ma'anarsa daya yace wa kadal munafiqu yanjah wannan munafiki har ya kusa cin nasara fi tahqiqi ba'd ma kana yahdifu ilayhi wajen wato cimma burin da yake so ya cimma faƙad hammat ta'ifata ne domin ku an samu wasu ɓangarori guda biyu su ne banu harithata min al-aus da kuma banu salima min al-khazraj a cikin al-ansar kenan an samu wasu ɓangarori guda tunda waɗancan fa kabilun su ne dangin su ne mun fahimci wannan yawwa kuma musuluncin nan har yanzu farko farko yake a lokacin nan don a lokacin sai aka samu waɗannan kabilu guda biyu banu harisa da banu salima waɗancan daga al'aus wannan daga cikin al-khazraj su ne ta'ifatani ɗin nan sun yi kusa an tafshala su faɗi a ci nasara a kansu su ruguje su koma cikin waɗancan walakin na Allah tawallahu ma amma sai Allah maɗauki ya jibince su fathabatata sai suka tabbata fathabatata saboda ƙabilu ne guda biyu in ɗaya ce fathabatat tun da biyu ne fathabatata yawwa sai suka tabbata ba su goce ba ba da ma sarafihim a fihima alittirabu bayan wannan rudani da rauni da rashin natsuwa shine ittirabi ya shiga jikinsu shine sara ya rarrafa ya shiga jikinsu wa hammata bir ruju'i har sun yi kokarin sun himmatu za su koma walin sihabi su janye jikinsu su ma wa an huma yaqulu Allah ta'ala dangane da su ne Allah madaukaki yake cewa إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون أكن سؤالك سوكر دواني ده سؤالك يوه وحاول عبد الله بن حرام الوكسين عبد الله بن حرام يقوك ألي شينوا والد جابر بن عبد الله ما هيفن جابر بن عبد الله أي من يمغنى أكن سوكوانيكي أبا يقول da za ku rike jabir dama sunansa jabir ibn abdullah ibn haram shi abdullah ibn haram gashi ya zo yakin uhudu ya hana jabir ya zo yakin uhudu bai zo ba bai ba wa jabir izini ba ya ce saboda jabir ƙannansa duk mata ne shi ne namiji sai uban ya ce masa ka zauna ka kula ko da za a kashe ni ya zama kai ne mai kula da wannan kar mu je duk mu mutu ya zama waɗannan ba mai kula da su mun fahimci wannan kuma Allah ya kaddara ya mutu shi baban a wannan yakin na Uhud shine aka same shi wani lokaci ana yin gwalalo za a yi hanyar ruwa zamanin Muawiya aka sami aka zo tono a wajejen nan Uhud a cikin mutanen da aka kashe a yakin Uhud sai aka sami shi wannan baban Jabir din jikinsa yadda aka binne shi a ranar yakin Uhud yana nan hajjini yana diga a jikinsa garau ba abin da ya taba shi wannan yana daga cikin malamai suna kafa hujja da shi a wajen karamar waliyai a salihan bayi cewa akan samu irin wannan to baban jabir ya samu gare shi irin wannan abu to wannan baban jabir shine abdullahi bin haram radiyallahu ta'ala anhu yayi wannan kokari shine hawala abdullahi bin haram walidu jabir bin abdullah tazkira haula'il munafiqin yayi kokarin ya tunatar da waɗannan munafikai yi musu wa'azi bi wajibihim fi hadha adh-dharf ad-daqiq a wannan yanayi mai hatsari ya tuna musu abin da yake wajibi su aikata fatabi'ahu shine ya bi su ya bi su Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafiqan nan ya bi su wa huwa yuwabbihuhum yana zargin su wa yahudduhum ala rujui yana kwadaitar da su cewa ku dawo bayan Allah wa yaqulu yana cewa ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u ku dawo mana ko dai ku yi yaƙi fi sabilillahi ko kuma a ga yawan ku a ji tsoro a koma shine ma'ana aw idfa'u ko ku tunkuɗe abokin gaba kada ya matso saboda ganin yawan ku ma'ana in ma ba za ku yi yaƙin ba dan Allah ku dawo yawan naku ya taimaka a tsorata a koma kun fahimci wannan yawwa shine wannan baban jami'u shi ya gaya musu wannan wa'azi din qalu sai suka ce law na'lamu annakum tuqatilun lam narji ai da mun san yaki za ku yi da mun da bamu koma ba kun san me suke nufi da wannan ko abinda suke nufi dama ai ga ayan nan zamu zo Allah mu ya bamu labari in ba ku manta mun yi ta a baya suna cewa ne ai wannan fitar ta Uhudu fitowa ce da ba a sa ran yaki za a yi sun ɗauka kawai wani abu ne za a je a yi ko a ga kayan abin nan kayan dukiya na mushrikai a kwace su koma gida wai ai ba su sa ran yaƙi za a yi ba haka wannan zance ne ma marar fa'ida inda tawaga ce ta dawo ta kasuwanci daga sham za ta koma makka wannan za a iya faɗin wannan kamar yadda aka faɗa a lokacin yaƙin badar yawwa to amma waɗannan fa sun tabbatar da yaƙi za a yi sai suka ce wa aida mun san yaƙi za a yi mu ba da ba komawa za mu ba za mu tsaya tare da ku amma mun san kawai yar tattaunawa ce za ku je ku yi kuma za a dawo ba abin da zai faru kaji munafiki yawwa so shine sai faraja'a anhum abdullah ibn haram shine abdullah ibn haram ya dawo daga gare su ya dawo ya rabu da su qailan yana cewa abadakumullahu a'da allah allah ya nesanta ku ku makiya allah ku je din allah ya nesanta ku ai za mu zauna kuma Allah maɗaukaki zai kare mu shi ne fasayugnillahu an kum nabiyahu Allah sai ya wadatar da annabinsa daga barinku ma'ana ba ma a buƙatar ku kuje Allah maɗaukaki zai taimaki manzansa sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai ce wa fi ha'ula'il munafiqin dangane da wannan munafiƙai ne ya ƙulullahu ta'ala Allah maɗaukaki ke cewa وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون akan su ne aka saukar da wannan aya Allah subhanahu wataala yake cewa wali ya'lamu alladhina nafaqu Allah yayi wannan jarabawan ne dan ya san su waye munafikai yawwa da ai ya faɗi wal ya'lamu alladhina amanu ko yawwa dan ya san mu'minai to kuma sannan dan ya san suwaye munafikai a wa qila lahum kuma ma har aka ce da su ta'alau ku zo mana qatilu fi sabilillahi ku yaki a hanyar Allah subhanahu wata'ala awidfa'u ko kuma ku tunkuɗe duhun ku yawan jama'ar ku yasa a ji tsoro a koma qalu sai suka ce launa alamu qitalan da mun san italan ai da mun san yaƙi ne zai auku kun fahimci wannan shi ake nufi yau kada ka fasar da mun iya yaƙi ba haka ake nufi ba yauwa ka fahimci wasu sai su fasara su wai ai da mun iya yaƙi da mun bi ku me yasa da suka fito an kuma san sun iya yaƙi ma'ana da mun san yaƙi za a yi a wannan karan lattaba anakum da mun bi ku sai Allah ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman kusancinsu ga kafirci a ranar nan ya fi kusancinsu ga imani kusancinsu ga imani na zahiri ne kusancinsu kuma ga kafirci na mai na batsini ne kullum ku hukuncin mutum tsakaninsa dai da ubangiji to na batsini ake kallo ba na zahiri ba yawwa sai ce ya kulu na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim abinda suke faɗi suna faɗin magana ne da bakinsu abinda a cikin zuciyarsu ba shi bane wallahu a'lamu bima yaktumun Allah ko yana sani shine ma mafi sani ku duba ku gani wata fasaha Allah ce wallahu a'lamu Allah shine mafi sani yafi kowa sanin abin da ke cikin zuciyar waɗannan da haka ƙarya suke yi ba da gaske suke so su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wannan a suratu Ali Imran aya ta 161 ko to wannan kenan ina ga lokacin ka yago minti daya to sai a bari ba zai ishe mu ba abin da yake gaba baqiyatul jeshil islami a ila uhud tafiyar sauran rindinar zuwa uhud wani lokaci ba zai isa mu karasa ba da haka za mu saurara a nan in allah subhanahu ta'ala ya kai mu mako mai zuwa sai mu dora a kai kuma mu ji yadda aka shiga aka karasa uhud yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara plan dinsa na difa'i da kuma dai sauran abubuwan da suka biyo baya muna fata Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ilimi ilimi kuma mai amfani Allah ya ba mu haƙuri
wani yan uwa da ya yi da bidiyo suka zo daidai wurin police station ne suka taxi ba ne ko shi ne yake umarin Allah ya taimaka masa a biya mai jana'iza ɗaya yanzu insha ya rasu Allah eh kansu طيب طيب الله سبحانه وتعالى يسر منا لمرة إن شاء الله الله يقال منا رحم السا بتوسينسا يقال تبت الدمو أكام حنير منزنسا صلى الله عليه وسلم wannan uwa yana magana akan akwai dan uwa da suke matafiya ya zo cewa dan uwansa sun yi hatsari ya rasu yana wurin yan sanda da Allah a taimaka a je masa jana'iza yanzu yanzu in an fita nan da Allah a taimaka a je don a yi jana'izar wannan bawa Allah malam Musa da ya shigo yanzu shi kawo wannan sai a bi shi a tambaye shi na? a ina? a ina za a yi a can wurin 'yan sanda to ofmc yawwa babban asibiti da Allah sai a je a yi jana'iza wannan yana tambaya idan mace ta yi atishawa kamar yadda ake cewa namiji yarhamukallah sai a ce mata yarhamukillah nan sai ka sa kafin din ta zama mai kasra sannan malam idan mutum ya dago daga ruku'u zai mai da hannunsa kirji ne ko zai saki duk wanda yayi akwai maganganun malamai da yawa akan wannan matsalar babu bid'anta kowane bangare matsala ce da ba nassi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akanta akan me yayi shi sa malamai suka yi istihadin su kuma da daddan sabani ne na haka ban isa in warware shi yau din nan ba na wanda ya fi gamsar da kai sai kai wasu suna ga in an ce tsayuwa ai ana nufin tsayuwa irin yadda ake lokacin karatu tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya itadala qa'iman ya daidaito a tsaye sai sai tsayuwa ko dinnan in dai har za a yi tsayuwa to ana nufin a mai da hannu kan kirji saboda shi ne abin da aka sani lokacin da ake karatu wasu kuma suka ce a wannan harka ce ta nassi an kawo mana komai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inda ya mai da hannayen nan za a bada labari haka tunda dai ba a samu wannan ba ko malamai suka ta tattaunawa akai kowanne ka dauka ni da ban da matsala akan sa insha Allah wa alaikum salam نعم e sani nan don ya bayyana ai dama malamin suna fasara an ce don Allah ya sani babu abin da Allah bai san shi tun kafin ya auku da haka sai sai abin da ake nufi liya alama ai ilma ilma bayani ko li yuzhira yawa don ya bayyana wa mutane ga yadda abu yake shine ma'ana alaikum salam ya yi ƙwarar nisa wannan ma falala ce ke sa an kaje falalar sahabbai a cikin al'isaba a tarjama su za a faɗi waɗannan yana da ya faɗi waɗannan labaran shi ne ya yi kaza lokacin kaza kaga da ba alheri bane ba faɗa da haka falala ce ta abdullahi ta shi abdullahi ibn haram mahaifin jabir dan abdullah وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا لا اتيمكا اجي wurin wannan jana'izan ba sai an zo ana sake roƙo ba yau malam tun da kana nan insha Allah ba matsala a samu insha assalamu alaikum wa rahmatullahi ba ta gamsarwa na? ba ta gamsarwa ko? ba